الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سجد كلامي وألقى الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ذكرته إلى الله ورسوله فذكرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. muna babin zakka ko? mun tsaya a gaba na wani iradul hajji haka ne? بسم الله الرحمن الرحيم والإراد الهاجر إرابة الهاجر mahalarci farko dai ne kiraba ɗin abin da ake nufi da kiraba shi ne ba da jari ka ɗauki kuɗi ka ba wa ɗan kasuwa ya yi kasuwanci in an samu riba ku raba riban uwar kuɗi yana nan wannan shi ne kiraba kaga ma'akudin min alfarf kaga akwai abin da shari'a ta haramta na ainihin samun amfani a rance idan ka ba da rance bai halatta dalilin wannan rancen ka samu wani amfani ba shi ne ke cewa ƙarfin ya jirgu manfa'atan ba haramun ba ne ka ba da rance don Allah in dai har rancen dalilin rance za ka samu wani amfani zai mu ce wannan rancen ba da shi bai halatta ba sannan kuma in ka ba zai karɓan wannan amfanin bai halarta ba wannan akwai wannan shahida to a kullum a shari'a idan ta kafa doka idan dokan zai kuntata ainihin mutane sai a samu mafita wanda za a ainihin kawwace wa mutane su iya yin harkoki su samu amfani ba tare da sun karya doka na shari'a da za a kama su da laifi ba kaga rance shi ne ka ɗauki kuɗi misali ka ba wa mutum ku sa lokacin da zai kawo maka kuɗinka shi ne rance ba in lokaci ya yi ya kama kuɗinka idan lokaci ya bai da shi sai ka ɗaga mar ƙafa zuwa kafin ya samu fahimta na zuwa usratin fa na ziratin ila maisura to sai ya zama idan mutum yana da kuɗi sai zama wannan kuɗin in rance zai rika bayarwa ba wani amfani kaga shi kudin sa din sai zo bai amfani shi wata da shi bai iya kasuwa ba in ya ce zai kasuwa shi ne kudin nan za a yi in ya ce ba da rance kawai sai dai wanda suke karɓar rancen su za su amfani shi ba zai amfana da komai ba kaga ya takura da wani shi kuma ya iya kasuwa amma ba jari yana nan kullum sai zai hudo jinnan bishiya ya zauna ana hira ana ta ihu ana hutun kasuwa waye waye amma ba ko kowa da zai kasuwanci kai kuma da kuɗi baka iya kasuwa ba kaga duk kun yi gabuni kuna zaune kai kana ta kai ci baka iya kasuwa ba shi yana ta kai ci ba jari kuma an ce in karan samar ya kara naira ɗaya haramun ne kaga a taku ya ce ko to sai shira ta buɗe hanya sai ta ce a yi kiraba ma'anan kiraba ka ɗauki wannan kuɗin ba da sunan karbu ba da sunan kira sai ka ɗauka ka bashi da sunan jari idan ka bashi shi sai ya je tun da shi ɗan kasuwa ne sai ya je kasuwanci da kuɗin idan ya yi kasuwanci da kuɗin ya je ya siyo kaya ya zo ya siyar za a samu amfani ko to yanzu an samu amfanin ainihin kuɗin ka yana nan wannan amfanin sai ku kasa a yadda kuka yi sharaɗi da farko in ma ku sharɗanta za mu raba amfanin biyu in ɗau ɗaya ka ɗau ɗaya kaga kai kudinka ya kawo ma amfani ba tare da ka saba wa shari'a ba shi ma ilimin shi da sanin shi da kwarewar shi ya kamar amfani ba tare da ya takura ba to shine kira ba ka ɗauki kirada ka ba wa mutum to yanzu tunda muna babin zakka ne shi wannan kirada kuma da kuɗi ake yi shi kuma duk kuɗin da ake harka da shi duk shekara za a buƙaci a cire haƙƙin Allah a ciki a cire zakka to shi yanzu za mu yi ainihin karatu a kan yaya tsarin zakkan irin wannan kuɗin jari yake shi ne magana mun fahimci da me kirad ko to wal iradul hadir irada jari alhadir wanda yake a halarce dan irada din akwai wanda yake hadir akwai wanda yake gadi ma'anan hadir ka ba da jarin wanda ka ba wa jarin yana nan a inda kake yana juya kudin duk lokacin da ka buƙaci da kudin ka ko ka jarin ka gashi nan kana gani ka ga hadir shi kuma zai ka ba shi jarin zai yi tafiye tafiye da shi ya je ya nemi kuɗi idan ya yi kasuwancin zuwa shekara ko shekara biyu ko shekara uku zai kewo sai zo ku yi sati kuraba to wannan na ainihin zaɓi ɗin za mu zo kan shi wannan na hadir ɗin wal kiradul hadir jari wanda yake a halarce ka ba wa mutum jari yana nan a inda kake a garin da kake har shekara ta kewo lokacin zakkan wannan kuɗin ya yi yuzakihi rabbuhu me wannan ainihin jarin shi ne zai yi zakkan wannan kuɗin dama shi wanda ya mallaki kuɗi shi ne zai zakkan kuɗin ba zai yi wanda yake da kuɗi daban wanda zai zakkan kuɗin daban ba shi ne kuɗin tunda mallakin shi ne kuma da a ce bashi ya bayar za mu ce ba zakka sai yadda aka da da shi yanzu wannan ba bashi bane kasuwanci ake da kuɗin inda kasuwanci ake yi duk shekara za a buƙaci a yi zakka to yanzu ga shekara lokacin zakkan wannan kuɗin ya yi to yanzu zaki rabu mai ainihin kuɗin shi ne zai zakkan wannan kuɗin da sharadin in a dara akwai alifi wasu bai sa alifin ba ko naku akwai hadisi ba ne akwai taslimin tasmiya in arada in adara idan suka zamo suna idara in ba kuma ta ba mun ce akwai bambanci tsakanin mudir da mutakir wajen zakka ko muka ce mudir duk shekara zai lissafa kayan gaban shi da farin kuɗin shi da ba su sukan ba da ta ba kawo ba zai haɗa lissafi ya yi zakka shi ko mutakir muka ce ko shekara nawa ba zai zakka ba sai ya siyar to shi ne a nan ma shi ne kuɗin ya yanki wani kuɗi ya ba da jari idan lokacin zakka ya kafin ya yi zakkan wannan kuɗin jarin da ya bayar ɗin in a dara sai idan shi ne kuɗin da shi wanda ya ba wa jarin gaba ɗayansu suna idara ne ma'ana gaba ɗayansu suna juya kuɗin ne misali kana da miliyan hamsin ka ɗauki miliyan goma ka ba malam jari ya je a matsayin jari sai kuma miliyan arba'in ne kana juya ta shi ma ko miliyan goma nan da kawai shi ma yake yana juya shi kaga a dara kenan da shi ne kudin da wanda aka ba gaba ɗaya musirai ne suna juya kudin ne to yanzu a nan idan shekara ta yi kai ne kudin sai ka yi lissafin kudin ka da yake wajen shi sai ka hada da kudin ka da yake hannun ka gaba ɗaya sai ka cire zakka ba tare da ka karbi wanda yake wajen shi ba inda ba zai yi a karbi kuɗi ba sai an zo an yi lissafi an ga uwar kuɗi an ga riban da aka ci in a gara ke awil amilu ko kuma idan shi ne aikin shi ne mutir ɗin kai mutakir ne kana da kuɗin ka kana itikar ma'ana kana siyan kaya ka ajiye yin tsada ka siyar a cikin wannan jarin naka sai ka yanki wani sai ka ba wani a matsayin jari da ka bashi sauran jarinka yana nan a ajiye a matsayin itikar wannan wanda ka bashi kuma sai je yana juyawa a matsayin mudir kaga su biyun ba su ne suke idara abin nan ba su ne mudiran ba amma shi ɗayan amin din da aka bawa shi ne mudir din shi ne mai juya kuɗin to yanzu a nan ma idan shekara ta yi za ka lissafa abin da yake hannun shi sai kai zakka kai ne ainihin kuɗin. No.
kuɗin da ka ba shi gyara da da naka wanda ka ba shi ba ka gyara da ba shi nake magana na na ka din itikar ne ba a farin kuɗi kan da an ba ruwan mu da ana kasuwa ko ba kasuwa an je mutum ya je farin kuɗi ya shekara dole ya zakka dama in kaya ka siya ne ba da niyyar siyarwa yanzu ba shine za mu ce sai ka siyar za ka yi zakka ai mu ta kira kaya ne ba iya kitari a farin kuɗi yanzu yawwa yanzu kana da kana da dinare dubu sai ka ɗauki dinare ɗari biyu ka ba wani yana kasuwanci ga dinaren ka ɗari takwas a akawun duk shekara ke ka yi zakka baka ji yana cewa ittajiru amwala da kama kai da ta akula wuce dukat ku rika kasuwanci da dukiyar marayu an dukiyar marayu ne wa aje yake yadda ku ɗauka ku rika juyawa saboda zakka zai cinye shi kaga kenan duk shekara ko kuɗi yana aje ne sai an masa zakka dama itikar din muna nufin wanda yake kaya ya bari ba wanda ya ajiye kadan kuɗi ba aha mun gane yace min ghairihi kuma idan ya zo zakkan ba a wannan kuɗin jarin zai ci daga kan ba min gairihi daga wani kuɗi daban zai ci saboda an ce za a taɓa kuɗin jarin ai jarin zai ragu saboda haka yanzu kuɗi in shekara ta yi ka ji adadin kuɗin da yake hannun shi sai ka yi zarta a wani kuɗi daban ba a wannan kuɗin da yake juyawa din ba wannan shine ka'idan al-iradul hadir wanda ka ba wa jarin yana halalce ka kai da shi duk kuna kasuwanci ko kuma ma kai ba ka kasuwanci shi yana kasuwanci yana juya kudin to yanzu in shekara ce lokacin zakka kai za ka yi zakkan wannan kudin da yake hannun shi min zai yi da wani kudi daga wani kudin daban ba wannan kudin da ka ba shi ba wannan idan hadir ne ke
wancan kudin sai an an tafi wanda aka ba shi kudin na adadin kudin da ya gaba dole ne ai har da riban kenan dole duka duka za ka ji zakar riban za mu zo kan shi yanzu da kan uwar kudin muke magana zakar riban za mu zo kan shi a gaba mun gane wannan hadis kenan ba wata bara in raba idan shi wanda ka ba wa jari din ya ba kuma ana baya gari ya yi tafiya da kudin ya je yana harka baka san inda yake ba ba je ka tambaye shi ka tabbatar ko kuma ka san garin da yake amma ba bukatan a ce sai ka tafi wajen dinga ka ga za a kara ma wani ɗawainiya matukar in je baya nan to za ka yi haƙuri sai ya dawo sannan idan ya dawo sai zaki shi ne kuɗi sai ya yi zakka lisanatin fasili ga shekaran da suka zo lissafi alfasulu a nan ba wai shekaran da suka rabu ba ne shekaran da aka zo aka haɗu abin da ya sa an bace shi fasal saboda shi dama jari idan ka ba wa mutum zai je kasuwanci ne in ya siya ya siyar zai zo a zauna a yi lissafi an yi lissafi ya ɗau gaban shari ba kai ma ka ɗauka ta kun yi fasal shi yasa ya ce maka sanatin fasal zai zakka lisanatin fasili da shekaran da suka zo za su ainihin raba riba zai zakkan ma shi ha abin da aka samu a wannan shekara wata kada maza da kablaha abin da ya dadu kafin shekaran da za su zo su haɗu da raba ɗin nan wannan abin da ya dadu bai zuwa min shi ba ka kada ya faɗi misali ta ba shi jarin miliyan goma ya bar gari da ya yi tafiya ana nan ana nan ana nan da kuɗi suka shekara suka zama miliyan goma sha biyar an ci ribar miliyan biyar da suka ƙara shekara kuɗi sun zo miliyan talatin an ci riba miliyan sha biyar a wannan tsakanin ko? To kuma a shekara mai zuwa sai ka aka yi asara kuɗi ya zama miliyan ashirin. Mun gane zancen? Kaga kuɗin nan lokacin da ka bashi an ci riba an ci riba da yawa sannan an dawo ƙasa. To wata kada ma da. Yanzu a shekaran nan da ya zo gashi miliyan ashirin ya zo da shi. da ka tambaye tari ya ce kwarai ka san miliyan goma ne lokacin da kai zakka na fitar shi ko eh to da shekara ta biyu na yi lissafi miliyan goma sha biyar ne an ci miliyan biyar a shekara na biyu kuma an yi sa'a an ci miliyan goma sha biyar ya zama miliyan talatin sannan a wannan shekarar dama ko dan kasuwan wake ne wallahi alam a wannan sannan a wannan shekarar da aka buga kuɗi sun kwato miliyan ashirin ana haka ko dan kasuwa duk sun sani ba abin ba ba ba wani to yanzu ga shi ya kama miliyan ashirin ya fita da miliyan goma a tarihi kuɗin nan sun zama sha biyar sun zama miliyan talatin sannan suka da ashirin to yanzu wannan shekarar za ta yi zakkan ma shi har miliyan ashirin sannan wata kaɗa maza da ƙablaha abin da ya da duka bin wannan shekaran shi kuma ta kaɗa ya tare ba za ta yi zaton shi ba shekarar bayanin bayanan miliyan talatin ba shi ma zarkar miliyan ashirin za ka yi miliyan goma da ya wuce to ake zo hannunka ba kai kawai labari kai kwarai kuwa labari kai ina suke ba mu saboda haka abin da baka amfane shi ba ba za a ce kai zarkar shi ba shine wata kada ma da kablaha abin da ya tafi kafin wannan shekarar da zai zo a ainihin lissafi ko duk abin da ya tafi zai zo hannu ba wannan ya tsare ba za a yi lissafi da shi ba wa inna kasa idan kuma ma kabla haɗin kenan abin da yake kafin shi din ya tsoyu daga abin da ya zo hannu yanzu to fa kullin ma fiha kowane shekara sai a yi zakan abin da yake cikin shekara misali ka ba shi miliyan goma da kai zakka shekara da ta kewayo an ci ribar miliyan biyar ya zama sha biyar wata shekara da ta kewayo an ƙara cin miliyan biyar ya zama ashirin shekaran da zai dawo kuma an ci riba mai yawa kuɗi ya zama miliyan hamsin kaga abin da yake kafin shi ya toyi daga abin da yanzu ya zo yanzu ga shi ya zo da miliyan hamsin amma da ya buga ma tarihi shekaran farko kuɗi yana miliyan sha biyar shekara na biyu miliyan ashirin sannan yanzu ne aka ci riba kuɗi ya haura ya zo miliyan hamsin to yanzu a nan sai ka ce fa kullum ma fiha kowane shekara sai ka yi zakkan abin da yake cikin ta shekaran farko sha biyar ka yi zakkan sha biyar shekara na biyu ashirin ka yi zakkan ashirin wannan shekara hamsin ka yi zakkan hamsin dama wancan abin da yasa aka ce abin da ya rufe za ka yi zakka saboda ke zo hannun ka ba mun gane wannan to eh fa inna kasa idan kudin baya din ya ragu daga kuɗin da ya zo hannunka. Ka gane? Ka ba shi miliyan goma shekarar da ya kewo miliyan sha biyar. Sha biyar bai kai hamsin ba. Shekara na biyu miliyan ashirin, miliyan ashirin ma bai kai hamsin ba. A wannan shekarar da ya zo ya zo da miliyan hamsin. Ka ga kuɗin baya ya tauri daga na yanzu. Ma'ana wancan ɗin bai kai na yanzu yawa ba. To bari kullum ma fiya. Ko ne sai ya canza can abin da na hasara ba. Eh? A wannan ai ba asara ba, da sha asara muke ba. Kawai ya yawan kuɗin. yawan na farkon bai kai na biyu ba na biyu bai kai na uku ba to fa kullum ma shi yawwa mabu yawwa to wa aziyada wa an kata cikin kenan dama ya cewa muka yi wata bara in da ba a kan shi muka daura wanda ka ba jarin baya nan ya za a yi ka tabbatar da kuɗin za ka rika da kai dai mu ne ba ma ki kuɗin ba ya daga shi ma ya je yana hannun ya sa ta ko na abu saboda haka dole shi ya zo ka tabbatar sannan za ka yi zakka aha wa aziyada wa an kasa udiya bin naqasi alama qablahu idan kuɗin ya dasu ya ragu to yanzu kujiya za a yi hukunci bin na da raguwan alama kablahu a bisa abin da yake kafin shi da ya zo ta ba shi kuɗi ya fita shekara biyar ya dawo da ya zo ya zo ma da miliyan hamsin kuɗin kuma da miliyan goma ka bashi misali yanzu ga shi ya zo da miliyan hamsin ana ta murna ta samar shi wa an gama shi an huta sai zai baka labari a shekara biyar din ne da aka ya ce a daji kasuwanci ne kasuwanci yake ya ce a shekara na farko da ta juyo kuɗin nan sai da ya je miliyan ɗari da ya je miliyan ɗari ana nan ana nan a shekara na biyu kuɗi ya je miliyan ɗari biyu a shekara na uku sai aka samu matsala kuɗin ne ne da ya da miliyan biyar zai yiwu ka san gidan wake bare da gaske zai yiwu gaske ke da ya miliyan biyar kuɗin nan amma da Allah ya yi albarka kuma Allah ya sa ya fahimtar da mu kasuwanci da ne kaza ne kaza ne kaza a shekara na hudu kuɗin ne ya sake koma miliyan talatin yanzu kuma gashi a wannan shekaran ga abin da Allah ya miliyan hamsin kaga a fiye da wa'an kafa ka gani shekara na farko kuɗi ya kai nawa miliyan ɗari to amma shekara na biyu ba kuɗi ya faɗo miliyan biyar ko to yanzu wancan miliyan ɗari ɗin in ka zo da kai shi zakkan miliyan biyar ɗin nan za ka eh daga lokacin da ya ragu abin da ya zo bayan shi duk wannan karuwa na bayan ba ruwan ka da shi daga wannan raguwan abin da ya zo bayan gaba ɗaya ku biya bin na za a yi hukunci da ainihin wannan raguwar ne bilmadi da shekarar da ya wuce wannan miliyan hamsin din da ya kama ne wannan shekarar ne amma a shekara na uku miliyan biyar ko to ba ruwanmu da rigogin da aka shiga baya duk shekara biyar na miliyan biyar miliyan biyar din sun zai ana baya a na gaban ne wannan ribar zai amfani shine wa'azi da wa'an kasa ubiya bin nakasi alama qablahu nakasi alama qabla nakas kenan mun gane wannan aha to wannan kaga can ya ce in adara aw anil ko wa in yi takara idan ko ta yi itikari ba shi ma ne ajiya ne wanda ya ba wa jari ma ne ajiya ne ya yanki kuɗi a kuɗin da yake ajiya ya ba wanda ya ba wa jari shi ma ya sai kayan ajiya ya ajiye kaga dukkan suna itikari awil amilu ko kuma shi din mudir ne amma wanda ya ɗibi kuɗi ya ba wa ɗin sai ya zama mutakin ne ya sai kaya ya ajiye ne yana sauraren ya sace ya siyar to yanzu wannan hukuncin kuɗin nan faka daini kamar hukuncin bashi da muka yi a baya ne ko zai shekara nawa ba zakka sai ya siyar kuma in ya siyar zai ga kan shekara ɗaya ne lokacin da ya karɓi kuɗin in ko bai karɓa gaba ɗaya ma ya karɓi abin da ya kai misali to zai zakka wannan shine ainihin tafiyin faka daini ɗin wa ujjilat zakatu mashiyatil biradi mutlaqan ana gaggauto da zakkan dabbobi na jari wannan mutlakan sake ba kayyajewa ma'ana ko hadir ne ko ga'ib ne me shi ko yana nan ko baya nan in dai dabbobin sun kai misali in lokacin zakka yi za ga dauka yanzu misali mutum ne ya dauki miliyan goma ya ba wa wani jari sai ya ce to amma ba ka san sha'anin kasuwa in ka yadda zan yi tafiya da kuɗin nan in je in ga abin da Allah zai ce bismillah ya tafi da ya ɗauki miliyan goma nan ya tafi jimon ne nan zai je sai shanu ya kiwata bayan shekara ɗaya sai da shanu ya tsira kuma haka yake yi to yanzu wannan ainihin dabbobin da ya siya ɗin da wannan kuɗin jarin in sun shekara a hannun shi kaga ai jari ne ko to amma inda yake din dole zai yi zakka saboda shi zakkan dabbobi ya sha bamban da zakkan farin kuɗi farin kuɗi abu ne a koyo wanda sai ka ji tsoron Allah za ka ce kai zakka amma dabbobi a lokacin da hukuma na musulunci ne hukuma ce take karɓa yanzu ba zai yiwu kana da shanunka guda arba'in an zo an buga littafi an san ana da zakka na sa guda ɗaya an turo za ka karɓi zakka ka ce ba naka bane za su rare ka ne a ba dole za kwata inda hukuma ce dama take karban zakkan dabbobi saboda haka zakkan dabbobi kawai mutlakan jirgin lokacin zakka yayi za a yi zakka ko me abin yana nan a halarce ko baya nan kun gane wannan wa husibat ala rabbihi to mun ce zakkan dabbobi ba za a kira sai ka dawo wajen mai kuɗi a yi lissafi a yi zakkan ba ko za a karɓa lokacin da zakkan lokacin zakkan yayi ko kana ina ne kai wanda aka ba wa jari to yanzu misali an ba ka jari miliyan goma ka je ka sayi shanu ɗari da ashirin kaga shanun nan duk shekara za a rika karɓan zakka duk shekara za a rika karɓan zakka yanzu an yi shekara uku ana karɓan yan marakai kurhudu ai ta karɓi ka sayi shanu ɗari da ashirin ana karɓan yan marakai kurhudu ko ana karɓan ainihin mutum na uku uku sai da aka shekara uku sannan ka dawo bayan ka sai da shanu ya zama kuɗi ka dawo to yanzu da ka dawo din nan waɗannan shanayen da aka rika karɓa a matsayin zakka idan ka zo aka buga lissafin kuɗi a wannan riban ba a nan ne za a cire wannan zakkan shanayen ba kusiba ala ne kusiba ala rabbihi ay rabbil mal za a lissafa wannan zakkan ala rabbihi a bisa mai kuɗin eh ba rasul mal ba kan ne kudin dama muke zai zaka min gairi biyar saboda haka yanzu an zo in an sai bayan ka sai da shanu ka kawo kudi a lokacin wani kudin da kawai miliyan hamsin to yau Allah ya albarka kudi sun zo miliyan saba'in ka gana ta murna an shirgo miliyan ashirin ko sai ka ce to amma akwai zakkan da muka yi na shanu guda tara duk shekara ana cire zakkan shanu uku uku sai a yi kudin wannan shanu taran sai ya kawo a jiwon shi sai a tara a kai shi ma wannan kudin yana cikin riba sannan sai ku raba ba zai zuwa ja ai wannan kuɗin a jikin ka sai ka ce to ai da ba shi da wannan zakkan ba wannan kuɗin su ma suna cikin riba ya zama abu biyu eh ya zama abu biyu ya zama hudu saboda dama shi yake da hakkin yin zakkan to yanzu kan ka zo an cire zakkan to in an zo sai an yi lissafi ya kawo an kara inda ai a dukiyar ta ake wa zakka sai ko ba zai a taɓa riban ka ba bayan zakkan na kowar dukiya ne shine wa husibat ala rabbihi za a lissafa wannan ainihin zakkan dabbobin ala rabbihi ko ban fahimci wannan ko bai ba eh mafhumu shari'u to na yi shari'a da rinka ba ko mutane za ka rike da shi mu ce muna ganewa muka ce idan ka ɗauki jari ka ba wa mutum idan aka shekara za a yi zakkan wannan jarin haka ne ba sannan waye zai yi zakkan wannan jarin muka ce kai mai kuɗi kai za ka yi zakkan wannan jarin tunda kuɗin ka ne kuma idan aka zo zakka a cikin kuɗin za a ce muka ce a'a a kuɗin ka za ka cire inda jarin da ka bayar ai ba zo rabawa ba balle mu gane ainihin kuɗin ya sauyi ko abin nan to yanzu a wannan karkashi wannan maganar muka ce idan wanda ka ba wa ɗin in baya nan za ka yi hakuri ko shekara nawa ne sai ya dawo za a yi lissafi a cire duk ba mun yi wannan ba har muka yi cewa kuɗin ya ragu ya ƙaru ya ne duk wanda muka yi tare to sai muka ce amma idan wanda ka ba wa kuɗin ba kaya yake siyarwa ba dabbobi yake siye to idan ya sayi dabbobi da wannan kuɗin ka gane in je dabbobin da ya sayi sun kai misali sun ta shekara ba za a saurari kana nan ko ba ka nan ba za a yi zakka to mun gane wannan kar ka manta ba mun ce zakkan kuɗin ka kai za ka yi to yau kuma ga shi tun da dabbobi ya ce an cire zakkan wa'annan dabbobin an yi shekara uku ana cire zakka a dabbobin ana cirewa ana cirewa yau sai ga shi ya kiwo ya zo ya sai da dabbobi ya zama farin kuɗi an ci riba a miliyan hamsin an ci riba miliyan ishirin ya zama miliyan saba'in to yanzu wayannan shanun ai su yayi kasuwanci ya sayar har aka ci riba miliyan ashirin nan ko kuma kar ka manta a cikin su an yi zakka duk shekara an sa kuɗi uku uku shanu tara to wayannan shanu taran ko mun ce kai ne kuɗi kai ne za ka yi zakkan su saboda haka yanzu idan ya zo bayan an buga lissafin abin da yake gaba sai an wa lissafin waɗancan shanun da aka yi zakka ka kawo kajiya an haɗa sannan za mu gane adadin abin da aka cire riba mun gane magana aha shine wa husibat ala rabbi wa hal wai shin ajiduhu bayi na kiraba su ma kazalika haka ne au ko kuma turga za a yasar da zakkan bayi da aka siya na kirada mushkila a ga za ka ce bayi ba musu zakka ko to amma akwai tinta kai da shekara wannan tinta kan musu saurana a wannan yana gaba yana gaba ko da ya musu kara ba mun ka gaddasa ba a'a wa wusibat ala rabbihi wa hal ajituhu kadhalik aw tulga kan nafaqati tawilani sannan wa zikiya haka ne ba yawa ke shi kenan tunda jumla ne wannan ma ne zaman kai shi wa hal shin ajiduhu bayi na kirala su ma kazalika haka ne idan an cire musu zakkan kai idan ka zo za a yi lissafi sai an yi lissafin sujjatan da aka musu ya kawo ya cika au ko kuma a'a su wannan sujjatan su ga za a yasar da shi ba za a yi lissafi ba kan na faɗa kamar ci da sha da suka yi ne shi ne tawila ne aka yi tawili tawili na farko an ba ka kuɗi miliyan goma ka je ka sayi bayi dama kai ɗan kasuwan bayi ne bayan nan suna hannunka haka ramadan ya zo ana yin aini ramadan yana karewa za a yi fitakai ko ba za a yi fitakan bayi dole ne yana wuyan mai bayi to yanzu ga lokacin fitakai ya yi dole ka musu fitakai yanzu kai wannan fitakan wannan fitakan shi ma in an zo za a raba riba za ka yi lissafin wannan fitakan sai ya kawo ya cika ko suka ce eh haka ne shi ma kamar zakkan dabbobin ne autul ga ko kuma wannan ba za a yi lissafi da shi ba kan na baka za mu dauka kamar ci da sha da dabbobin suka yi ne kaga yanzu misali in mutum ya sayi dabbobin kirada ai dabbobin suna ci suna sha wannan abin da suke ci suna sha ai duk a cikin cikin jarin zai rika siya musu to shi ma da kai za a bar shi ne kamar ci da sha da suka yi to shi ne aka yi tawili wani suka ce wannan siddakan ba za a yi lissafi ba kawai za a bai shi a kamar shi da jihar su yi wani suka ce a'a su ma kamar zakkan dabbobin ne sai ne ainihin kuɗin ya kawo kuɗin wannan siddakan ya yi ciko sannan a raba mafu sannan wazu ciya ribuhul amili magana mu na kafin riba ko wazu ciya ribuhul amili yanzu muna magana akan zakkan kuɗin jarin ai kuɗin yana da riba wannan riban yaya zakkan shi zai kasance shine yace wazu ciya ribuhul amili ana zakar riban shi ma'aikacin da aka ba wa kuɗin kiranan ne in an samu waɗannan sharuɗan da za mu karanta. Waɗin ƙalla ko da riban ya karanta bai kai misali ba ba za a yi zakka in je ya cika waɗannan sharuɗan. Sharuɗan shi ne me? In aqama biyadihi haulan. Farko sharadi na farko idan wannan jarin ya zauna shekara guda a hannun wanda aka ba wa jari ba ruwanmu da shekara na asalin kuɗi kai ne kuɗin da kai zakka ba mamaki ya ce bayan watanni sannan ka ba shi jarin ko kafin a ce zai yi zakkan rabon shi na riba da aka ci sai idan jarin da ka ba shi ɗin ya shekara a hannun shi yana juyawa tunda idan bai shekara a hannun shi yana juyawa ba kaga shi rabon shi ɗin ai bai shekara ba saboda haka ba zakka sai idan kudin ya shekara a hannun shi. Sharaɗi na biyu, wakana hurraini sai idan da shi ne aikin kasuwancin da ne ainihin kudin gaba ɗayan sun zamo ɗaya ne ba bayi ba. In ne asalin kudin bawa ne kaga babu zakka a dukiyan bawa. Saboda haka kai ma wannan kudin da ka samu ya fita ne a cikin kudin da ba a mar zakka ba za ka yi zakka ba ko da kai ɗani. haka nan idan shi ne aikin bawa ne ko da mai ainihin kuɗin ɗa ne sai mu ce a matsayin shi na bawa babu zakka a abin da bawa ya mallaka saboda haka wa kana gurre da shi ne kuɗin da mai aikin gaba ɗaya sai sun zama ɗaya ɗaya ba bayi ba sharadi biyu kenan ba sannan ga na uku musulmai ne sai dukkan su sun zama musulmi idan mai ainihin jarin da ya bayar ba musulmi ba ne kai ne aikin ko da musulmi ne kaje ka juya aka samu riba yanzu riban kan ba za a yi zakka a ciki ba saboda me saboda ai kudin da riban nan yadda ba kudin da ake mai zakka ba haka nan idan shi mutumin shi mutumin musulmi ne wanda yake aikin ba musulmi ba ne ba za a yi zakka a ainihin riba da banki na riba ba saboda babu zakka a dukkan mutumin da ba musulmi ba yana da cikin shirkai na ingancin zakka musulunci sannan sharadi na hudu ila dainin babu bashi a kan mai kuɗin da wanda yake ainihin juya kuɗin idan mai kuɗin ya baka miliyan ishirin ka je ka juya ga kuɗi ya shekara a hannunka an ci riba miliyan goma dama kun ce za a raba ribar rabi ya ɗau rabi ka ɗau rabi ka yanzu a nan a riba kana da miliyan biyar ko kafin kai zaccen miliyan biyar ɗin nan sai mun tabbatar da cewa shi ne ainihin kuɗin babu bashi wanda ya shanye kuɗin shi a cikin kuɗin a a kan shi misali ya ce to ai shi wannan alajin ana bin shi bashin miliyan ashirin da biyar yanzu kaga da jarin shi da riban da kuka cin gaba ɗaya bashi ya girmiyar saboda haka yanzu wannan kuɗin naka yadda babu zakka a kan shi kai ma wannan miliyan biyar ɗin ba zakka shi ya shekara a hannunka saboda ka mallake shi ne a cikin kuɗin da ba a mai zakka gani haka nan kuma idan kai ana jin ka bashi miliyan biyar shi ko ba a jin shi bashi shi yasa yake bila ne kai ana jin ka bashi miliyan biyar kun yi harka gashi an ci riba ka samu miliyan biyar da banka amma ko dama ana jin ka bashi ta kuɗi yana zuwa ya zama na bashi ba zanta sannan sharɗi na biyar wani satu rabbihi bi ribihi nisabun rabon shi ne ainihin kuɗin jaraban shi na riba in an hada ya kai misali to na ka dinka wani kalla inda ka ba ni kai misali da ka zo dama ya baka dubu ɗari takwas ne kaga dubu ɗari takwas a bana ya sai misalin zakka ba ko ya baka dubu ɗari takwas ka je kana juyawa kana juyawa kana juyawa shekara dai ka zo za ku yi lissafi a yi zakka kuɗi sun zamo dubu kuɗi sun zamo miliyan ɗaya da dubu ɗari shida misali kuɗi sun zo miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma dama kun ce riban da aka ci za ku raba biyu ya ɗau ɗaya ka ɗau ɗaya kaga kuɗi iyalin ku ko ya zo miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ainihin kuɗin bai kai misali ba aka fara aka fara kasuwanci da shi amma yau da shekara sai aka zo za a raba riba in ka lura an cire uwar kuɗin sa dubu ɗari takwas a wannan ɗari takwas ɗin yana da dubu ɗari hudu ko in an ɗauki ɗari hudu aka haɗa da ɗari takwas ɗin nan ya samu miliyan da dubu ɗari biyu ya kai misali saboda haka yanzu ma kai ma wannan ɗari hudun sai ka yi zakka saboda me saboda ya ku sanya cikin kuɗin da ake wa zakka mun gani amma da aka zo sai aka ga gaba ɗaya a dubu ɗari takwas ɗin nan an ci ribar dubu ɗari uku ne kawai kuma kun yi rashi akan za ka sa ka ɗau biyu ya ɗau ɗaya sai muka ce nawa ne misali miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu a sama kaga shi da ban shi zai zama miliyan ɗaya da dubu ɗari sai kuma ga dubu ɗari biyu kaga miliyan ɗaya da dubu ɗari bai kai zakka ba to ka ga zaton mai ainihin kuɗin in ka haɗa da riban shi bai kai zakka ba to kai ma wannan riban ba za ta yi zakka ba mun gane wannan yawwa shine wani ta turabbihi biribihi in an haɗa da ban mai kuɗin da riban da zai samu fatan cikin wannan kuɗin ya kai nisabin ya kai nisabi sannan kai za ka yi zakka kaga kafin wanda aka ba wa jari ya yi zakkar riban da zai ci sai ya haɗa sharkai kamar haka ya zama ainihin kuɗin ya shekara a hannun shi sannan da shi da mai kuɗin gaba ɗaya ‘ya'ya ne ba bayi ba sannan shi da mai kuɗin gaba ɗaya musulmi ne ba tafirai ba sannan babu bashi akan kowanne a cikin sandai yadda abin da yake da shi sannan da banye gidan in ka haɗa da riban shi ya kai zakka in an haɗa wannan sharadi biyar ɗin dole zai yi zakka in an rasa sharadi biyu a cikin biyar ɗin nan babu zakka a cikin riba wa fi kauni sharikan a cikin kasancewan shi wanda aka ba wa jari wai shi sharikan abokin tarayya ne na mai ainihin kuɗin au ajiran ko ɗan suhuri ne wanda zai aiki a biya shi filafun a nan ne aka yi filafa wasu malamai suka ce shi ɗin shariki ne abokin tarayya ne na mai ainihin kuɗi ko suka ce a'a shi ajir ne me yasa ake wannan kilafan saboda akwai bambanci tsakanin sharik da ajiyar wajen hukunce hukunce misali idan muka ce shi sharik ne na ainihin ne kudin ma'anan sharik kana da nasa ina da nawa muka zo muka hada na mu biyu ne sai idan muka dauka sharik ne kaddara a cikin wannan kudin sai ya je siyo bayi mata na siyarwa a cikin wayannan bayi matan sai ya sadu da daya yanzu wannan ai saduwan da ya yi da ita idan muka ɗauka shariki ne ya sadu da baiwar da bai mallake ta gaba ɗaya ba ne ya mallaki wani ɓangare bai mallaki wani ɓangare ba saboda haka wannan saduwan akwai shigowa a ciki ba za a bar haji ba kawai ka'ida duk mutumin da ya taki baiwan da suka yi tarayya to dole za a yi kiman kuɗin baiwan ne ya biya sai baiwar ta zama tashi amma zancen amar haji ba ta taso ba wannan in mun ɗauki cewa amilin amilul kiraji sharif ne amma idan muka ɗauka akan cewa ajir ne kawai ya ɗauke shi ne mar aiki a dukiyar shi zai biya shi lada kaga ba shi da komai a cikin dukiyar wannan kuɗin na wani mutum ne ya je ya siyo bayi a ciki a cikin bayin sai ya sadu da ɗaya ya sadu da baiwar wani duk mutumin da ya nemi baiwar wani ya yi zina ne za mara aiki mun gane shi ya sa ake wannan khilafan hukunce hukunce yana cewa wannan ɗaya ne daga cikin hukunce hukunce na shari da kuma ajiyar mun gane shi ne ya ce fi kauni sharikan au ajiran khilafun an yi khilafa wasu malamai sun ɗauki aminin kiraji a matsayin sharik ne wasu suka sha a matsayin ajiyar ne wala tasfudu zakatu harsin zakkan amfanin gona baya faduwa sai ka tsallaka ka ce bijainin saboda bashi au fakajin ko saboda rasa mai ainihin kuɗin au asirin ko saboda riba cewa idan mutum ya yi noma ya samu amfani sai ya zama amfanin da ya samu fin ana jin shi bashi wanda kaddara da za a sai da amfanin nan da ya samu ya wuce bashin da ake jin shi ba kaga mun ce idan mutum ana jin shi bashi bashin da ake jin shi din ya kai abin da yake juyawa na jarin sa mun ce ai ba zakka wannan jarin ko saboda in ya biya bashi ai bai da komai to amma amfanin gona ko ana jin shi bashi ko da bashin ya cinye amfanin gonan dole wannan amfanin gonan shi yayi zakka kun gane ko kuma baya nan ko kuma riba ce shi dole sai yayi zakkan wannan amfanin gonan ba shi ba zai tsire da zakkan amfanin gona ba wa ma'adini kun gaure wa ma'adini ne haka nan zakkan baramu ma'adin inda ake taunan arzikin kasa kaga ai a wannan taunan idan mutum gol yake taunowa ko azurfa yake taunowa mun ce duk lokacin da ya tauno nisabi zai yi zakka shi ma'adin ba sharadin juyowar shekara kawai an baka rijiyar gol eh kana taunowa ana lissafi duk lokacin da ka tauno abin da ya kai dinari ishirin to a take za ka yi zakka to yanzu kaddara mutum ana bin shi bashi yiwa ma tsabon bashin da ake bin shi ne ya da ku akwai dan uwan shi minista an bashi izini ya je taunon gol sai dan yanka mar wani fili ya ce ka tauna ko ka samu na biyan bashi ya je yana taunawa yana taunawa ya tauno dinari ashirin kuma ana bin shi bashin dinari ashirin kaga da ce zaton shekara ne zamu ce wannan bashin ya kare ko to wannan tonowar da yake yana tono 20 duk da ana jin shi bashi ya yi zakka bashi baya kare da zakkan ma'adi abin da ake tonowa a ƙasa tunda shi ba sharadin shekara wa ma sharadin haka nan dabbobi mutum yana da dabbobi yana da shanu ɗari kaga dole akwai zakka ko sai ya zama kuma dama bashin gwamnati ya ɗauka ko bashin banki ake cewa ana bin shi wajen miliyan ashirin da aka buga littafi shanu ɗarin nan an siyar bai wuce bashin da ake bin shi ba amma ga shanun sun shekara to dole sai an shafi kaga kenan farin kuɗi kaɗai bashi yake sare da zakkan su amma dabbobi amfanin gona ma'adin gaba ɗaya ko ana jin mutum bashi sai ya yi zakka aha au fakarin au asirin ba wa in sawa ma biyadihi yace koda bashin da ake bin shi din yayi daidai da abin da yake hannun shi ma'ana in ya dauka ya biya bashi zai tashi ba ko kobo duk da aka dole su yayi zakka illa zakata fitrin sai dai zakkan da kai an abdin daga bawon da yake da shi alaihi misluhu kuma na bin shi bashin kwatankwacin kuɗin wannan bawan yanzu an kawo jamar wannan kwano ɗaya a shekara ɗaya yanzu misali mutum yana da bawa ai dole zai zakkan fitakai in shekara ta zai bawan fitakai ba to da shekara ta yi ya kai wasan fitakai shi da ayan shi malamin gonsu ne ba ma ga make ba ko da ya buga lissafi ya ce ba mu gana tambayi bawanka ba shi ayya ai tambayi ana bi na bashi dubu ɗari kuma yanzu haka kuɗinsa a kasuwa ba zai wuce dubu ɗari ba kaga mai bashi da zai zai takura mana in mun sai da shi mun biya bashi babu shi to shi kenan sai a ce an yace ma wannan kwano ɗaya shi ne yake illa zaka ta fitiri sai dai zakkan fit da kai da zai fitar an abdin daga bawan shi sai zama alaihi misluhu a kan shi ana bin shi bashin misluhu kwatan kwaci wannan bawan sai yanzu wannan ainihin bashin ya sarar mada fit da kan bawan nan ba zai cire ba bikilafil aini da sabanin farin kuɗi farin kuɗi kan kana da shi in ana bin ka bashi sai zama bashin ya duru yadda farin kuɗin da yake hannun ka kaddara in ka ɗauka ka biya abin da zai ragu ba zai kai zakka ba sai mu ce shi kenan yanzu wannan bashin ya sauke ma wannan zakkan kaga anan sai ka ga ana cutar yawa daga yan kasuwanmu na zamani yanzu yanzu haka akwai ɗan kasuwan da yana fiye miliyan ɗari amma da zai cancance bashin da yake kan shi abin da zai saura da kai dubu ɗari ba akwai wasu na nan a cikin rigar arziki ana juyawa da shi yana cin daɗi yana wayewa yana hawa motoci masu tsada yana komai amma shi ma ya tsini da za a cancance bashin shi yau masu bi bashin zo sai ya biya kowa abin da zai saura dan kaɗan ne bai sai zarta ba sai zo nan ba zarta kai shi kwarai ba zarta kai shi da shi tana ganin mutum miliyoniya ne tun da ba masu bani bai zo sun kwace ba miliyoniya ne amma kuɗin jama'a ne saboda haka babu zarta shine yace bi khilafi al'aini sabanin farin kuɗi farin kuɗi ba shi yana tare da zakan kuma yace farin kuɗi na fa walau daina zakatin ko da bashin ma na zakka ne fa ma'anan bashin zakka mutum ya mallaki kuɗi miliyan ɗari a shekara ka gana jin shi zakka miliyan biyu da rabi ko miliyan ɗarin nan sai da sai shekara ashirin a hannun shi yana jin daɗi yana walwala baya zakka kaga duk shekara ana jin shi miliyan biyu da rabi bai yi ba shekara na biyu miliyan biyu da rabi bai yi ba kaga ana tafiya ana tafiya in an shekara goma ana jin shi miliyan ashirin da biyar an shekara ashirin din nan ana jin shi miliyan hamsin cikin zakka baya yin zakkan da yi ba sai kuma ya zaune kariyar arziki kuɗi suka za su zo miliyan hamsin kaga yanzu wannan miliyan hamsin din kuɗin ne kuɗin zakka ne tunda shekarun nan da ya ba zakka ana bin shi bashi sai ya zama yau gaba ɗaya jarin da yake da shi din nan da zai biya zakkokin da bai yi ba na da gaba ɗaya da zai zauna ba ko kuma sai mu ce ba zakka a kanka yanzu kawai zakkan da muke so ka miƙo kuɗin ne gaba ɗaya wai kuwa ai ba zakkan ba ba wai abin da aka ce ba zakka ba wayancan zakkokin na shekara ashirin ɗin su ne a maimakon wannan kuɗi miliyan hamsin ɗin saboda haka ana jin ka bashin zakkan da ya fi yadda kuɗin ka yanzu kana zo ka yi zakka mu ce ko yanzu wannan zakkan miliyan hamsin ɗin ba zai kwashe ka ba saboda ana jin ka basu sukan zakka ne na baya to wayannan basu suka yanzu ba ma son zakkan su ɗin ne yanzu ba zakkan su kawai ka yi su gaba ɗaya a matsayin zakkan baya sai ka zauna kuma ka shiga layin wani kawa baka aha shi ne yake walau daina zakka ce ko da bashin ma na zakka ne ya karu a kan shi aw mu'ajjalan ko kuma zakkan ya ga ko kuma bashin ya zama mu'ajjal ne bashi ne wanda ba yanzu zai biya ba ko da ba yanzu zai biya ba dai ana jin shi kuma ana nan ana nan lokacin biyan zai yi saboda haka yanzu ana jin ka bashin miliyan biyar sai bayan shekara biyu za ka biya sai kuma ga miliyan biyar a hannunka ka shekara kana biyu a ba zakka saboda ai shekara biyu zai yi in ya yi kuma dole za a ce ka biya an ba kan shi dole da wannan zai za ka biya hau kamari ko kuma bashin na sadaki ne ya ji ya nemi yarinya ne mai tsada sai ce mara sadaki miliyan biyu shi kuma kawai ya ce ya gani ya ce wallahi ko jarin shi zai kare shi ya yi auren nan ya ce to ni dai yanzu in kun yadda zan ba da wani abu a jini sauran haka ce da cikin labin yadda ta masu wani ne masu wayarwa da tsada ko za ka yi biya yankan an yadda za ka ji dubu ɗari zan biya a hankali ya ka ce ka ɗari ana jin shi miliyan ɗaya da dubu ɗari tara aka ɗaura mara aure shi ko dama ba ba jarin miliyan biyu ya ɗauki dubu ɗari ya bayar kaga yanzu ana jin shi bashin miliyan ɗaya da dubu ɗari tara yana yi yana yi aka shekara ga miliyan biyu a hannun shi amma kudin nan kudin sadaki ne saboda ne saboda ana jin shi bashin sadaki sai mu ce ba zakka a kan shi kudi ya zama na hajiya ke eh ba da ni bayar da ni kamar ya ba shi da niyan bayarwa ba shi da niyan biyan sadakin a'a ko yana da niyya ko bai da niyya ai ba shi ne a kan shi ita shari'a kan ai zancen mutum bai da niyya ba ta zuwa akwai kotu da aka ajiye littafi a cikin mutum ka bashi saboda haka ana tafiya akan wannan tsarin ne zancen mutum yana da niyya bai da niyya a matsayin shi na musulmi kuma ya ci bashi ya sai haƙƙi ne a kan shi wannan haƙƙin ko yana da niyya ko bai da niyya idan mai bin shi din ya kai tsara ai dole za a kwata to tun da za a kwata kawai za mu ɗauka ana bin shi bashi ne wannan bashi ya tsare da ainihin zakka.
Malam baya kaɗan.
yawwa au fakadin ko kuma shi mutumin an rasa shi an nemi inda yake an rasa amma ba kudinsa idan mutum yana da kuɗi shi din baya nan to ba za a yi zakkan kuɗin da ya dawo saboda me saboda ai ba mu sani ba ko baya raye in ko baya raye kaga ai ya zama ba kuɗin shi ba za a yi zakkan kuɗin mutumin da baya nan yawwa au asirin ko riba cewa ya zama yana hannun riba cewa yan ta'adda sun sace su riba ce shi to shi ma ba za a yi zakka ba sai ran da aka sako shi
Amma yawan kulle shi kan eh kamar ka shi kamar gurbin eh kuma ka ɗaure shi.
a'a amma dai an san yana nan ai an san yana da ai dole za a biya dole za a yi zakka inda kuɗi yana hannun amini ne duk amini zai yi zakkan wanda aka ba shi ainihin kuɗin amintaccen hannun shi yace au kamarin au na bakati zaujatin ko kuma na bakan matar ta ce ya tara mar wannan bashin mutlakan na bakar matar mutlakan ko an je kotu ne an yanka ko ba a yanka ba irin masu tafiye tafiye din nan ne kawai ya tafiye bar matarsa matar kuma dama ya auro ta ne yarinya ce wanda ya auro a gidan masu kuɗi tana da yan boyi masu mata aiki ba ta cin tuwon gero sai tuwo mai tsada ba ta cin kaza ba ta cin kaza ya sani yana zaune da ita haka ya fita da ya fita ɗin ya yi shekara uku bai dawo ba ya dawo yana murna ya samo miliyan biyar kawai ya ɗauko takardar bashi na je a gidan madara na yi shopping ake cewa ke kone na yi shopping ɗin miliyan hamsin lokaci dubu hamsin lokaci kaza na karɓo abu kaza na yadda aka buga lissafin bashin da ta ci ɗin ya cinye wannan kuɗin shi kenan ba gaska saboda dama ya ce da ba ta shi wajibi ne a kan shi yawwa yace auna fakati zaujatin mutlakan abin da yasa yake mutlakan akwai bashin da sai an yi hukunci an yanka yake hawa kan mutum amma ita na mata ko hukuma ce ta yanka ko hukuma ba ta yanka ba a matsayin matar ka ce wajibi ne ka ciyar da ita ta je ta kashi bashi ta ci wannan bashin ya taru to in je kai wannan kuɗin da ya ci hannun ka babu zakka awwaladin ko kuma bashin ɗan shi amma na ɗan ya ce in hukuma idan an yi hukunci misali mutum ne yana da ɗa ko yana da ‘ya'ya kaga ai ciyar da ‘ya'yan shi kansu balaga wajibi ne a kan shi to sai ya zama ya yi tangarɗa ba ya ciyar da ‘ya'yan har aka kai ƙara har aka je kotu hukuma ta dubi ɗawainiyan ‘ya'yan sai ta ce duk sati ko duk wata za ka rika ba da dubu goma goma na ‘ya'yanka ko dubu ashirin ashirin a biya ana mutu ta duru wa da mutu ta duru aka yanka masa da aka yanka mar wannan kuɗin kaga duk ɗin lokaci ya yi in ya kawo ya kawo in bai kawo suna jin shi bashi tunda an yi hukunci kuma ga takarda in ya kawo za a zo a sa hannu a kan ya kawo to irin wannan bashin na ƴaƴan shi da aka yi hukunci sai yake taruwa yake taruwa har ya kai abin da yake hannun shi yake juyawa to yanzu wannan bashin ya tsira mar da zakka amma kar ku manta fa na matar ke ce mutlaqan amma ne wajen ɗaya ce in hukuma sai an je kotu an yi hukunci akan ya rika basu to wannan basun da yake yin ne har bashi ya taru a kai wahal sai dai inda ake tawili yun in taqaddama yusurun wai su ƴaƴan nashi idan wadata ya gabata ne sannan daga baya suka talauce ya ciyar da su aka kai kotu din ko kuma a'a ko da ba su taɓa samun wadata ba shi ne tawilani aka yi tawili au walidin ko kuma bashin na abincin iyaye ne ka san mutum ya ciyar da matarsa wajibi ne a kan shi ko tana ko ko modaciya ce ko talaka ce mutum ya ciyar da 'ya'yan shi wajibi ne a kan shi amma idan 'ya'yan talakawa ne ba su da shi mutum ya ciyar da iyayen shi wajibi ne a kan shi in iyayen talakawa ne ba su da shi kuma ba su da sana'ar da zai rike su kaga akan haka aka dora karatun mata aka ce mutlaka ya'ya aka ce in hukuma bihi su kuma iyaye awwalidin bi hukumin in ta sallafa shi wajen iyaye sharakin juni kafin bashin iyaye da suka ci suka sha ya hukan ɗansu har ya tare da zakka bi hukumin sai an yi hukunci mutum ne ya watsar da iyayen shi har suka kai tsara hukuma ta tabbatar da iyayen ba su da yadda za su aka tabbatar da shi yana da wadatar da zai ciyar da iyayen shi har hukuma ta kira shi aka kafa doka a kan shi na cewa duk wata ko duk sati za ka rika ba wa babanka kaza ko za ka rika ba wa mamarka kaza kaga an yi gunshi ko yanzu duk lokacin yayi wajibi ne ya kawo wannan kuɗin sai ya zama wannan kuɗin ne baya kawowa baya kawowa har suka taru suka yi yawa to yanzu wannan kuɗin da suka yi yawa din ai kaga bashi ake bin shi sai ya zama har ya shanye abin da yake hannun shi sai mu ce babu zakka a kan shi amma da sharadin sai an yi hukunci an ba yi hukunci ba kawai da gangan ne ba a ciyar da iyayen shi har iyayen su zuwa suna karɓan bashi bashi yawa wannan a kansu bashi yake sai idan hukuma ce ta hukunta shi zai biya sannan bayan wannan hukuncin ma in ta sallafa idan baban ko mamar ya je ya ci bashi a maimakon wannan yanka wanda aka yi kaga wajen iyayen sharadin juni bayan hukuma ta yi hukunci sai idan uban ya je yana neman rance ne yana ci har wannan bashin yayi yawa sai zai samu mai shago wani eh da Allah auna min sha kadai goma a ba wata sai yanzu mun jira ba da bashin dai ba mai garanti dai cewa ka san dana wani ba da takardar nan a kotu alkali wane su barista abdulkadir sun suka gaya min alkali wane shi yanke hukunci gashi kawai yanzu baya gari ne ba ne sai ake bashi ana rubutawa ake bashi ake bashi kaga yana cin bashi saboda abin da aka hukunta ma har kuɗin nan ya taru ya yawa ya zo ya shanye abin da kake da shi to anan ne za mu ce ba za ka yi zakka ba amma idan uban bai ci bashi ba ya lallaba rayuwa ne yana danji yana mola yana sigara yana sunye da haka ya lallabo ya lallabo ya lallabo har aka ka yanzu har aka zo aka yi lissafin abin da aka yi ka bashi to tun da bai ci bashi ba wannan bashin ba zai hau kanka ba ka ga wani uba shi rage biyu ke da hukumin in ta tallafa in ta tallafa idan uban ya ci bashi amma idan uban ya lallaba rayuwa ne bai ci bashi ba lokacin yayi to yanzu ba za a ce dole sai kariya ba la bidaini kaffaratin amma banda bashin kaffara bashin kafara baya kare da zakka misali mutum ne kafara ya haushi kafaran nan kuma sai ya zama ciyarwa zai yi wayannan kafarorin da sau kan shi sai ya zama da ashe zai yi kafara abin da yake hannun shi din in ya cire na kafara ba zai kai nisabin zakka ba sai mu ce wannan ba zai hana yin zakka ba bashin kafara ba zai kare da zakka ba aw haji ko ya isa mu sai alaji dai ne ko alaji dai ne kafara shi nan zamu kai alhamdulillah na'am na'am Aha.